الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis 24 ga watan filkada ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da biyar daidai da sha takwas ga watan Septemba. shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam abu muhammad abdullahi buna abdurrahman assar makandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba muna karkashin babu man kala al'ilmu khashiyatun al'ilmu al'khashiya wa takawalla ilimi dai kamar yadda muka bayani a baya abu ne wanda yake da alaka da tsoron Allah kuma yake samun magabai na tsuwa da kan gado a lokacin da mutum ya zama yana da awar ilimi amma babu tsoron Allah tare da shi ta wannan ilimin da yake da'awa shiririta ne ko ka ga, ga ilimi amma babu natsuwa da sauran dai abubuwan da mun riga mun gabatar da bayanai masu yawa a kai a karatattukan bayan kuma ya zama wajibi ga ɗalibin ilimi ya ƙoƙarin natsuwa ya fahimci cewa ilimi dai siffa ce ta Allah madaukin sarki da yake ɗauka yake ma wasu daga cikin bayi baiwa da wannan siffa nashi in Allah madaukin sarki maka baiwan ilimi to ana son ka ƙara ƙanƙan da kai ga Allah ne ya zama kai ɗin nan kaɗaran masauran bayi wajen kiyaye dokoki na Allah madaukin sarki kuma kiyaye dokan Allah ana son mutum ya yi ne fai da ɓoye Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce a khabaran al-hassan haddathana hussein buna ali allais buna abi sulaimin an mujahidin ƙala إنما الفقيه من يخاف الله ما عليك cewa wannan hadisi ya same shi daga al-Imam al-Hasan huwa ibn Ali al-Halwani Abu Ali al-Khallal al-Hafiz al-Thabt wannan al-Hasan dan Ali al-Halwani ana mai alkunya da baban ali al-khallal babban mahaddaci ne tabbatacce a cikin riwaya ya ce al-hussein ibn ali ya karantar da shi al-ju'ufi al-hafiz sika babban mahaddaci ne amintacce shi ko lais dan abi sulaimin mala ya ce ya yi bayani a kan shi da shi da al'imam al-mujahid ibn jabar imam al-mufassirin to al'imam mujahid ya ce inna malfaƙe ana cewa mutum malami ne man ya hafin laha ga duwanda malamin ya zan yana tsoron Allah ana in malami ya zama bai kiyaye dokokin Allah bai tsare abin da Allah ke so ya yi ya nisanci abin da Allah baya so a cikin abin da ya mai daɗi ko kishiyan haka to ba a kiran wannan da malami amma wanda yake da tsoron Allah wannan shi ake kiran shi da malami muddin baka da tsoron Allah to baka da mukamin malanta kuna fahimtar wannan da kyau kuma ana gane tsoron Allah ne a irin abin da ke bayyana a bakin mutum da kuma gaban shi domin su ke ba da labarin abin da ke cikin zuciya don dan adam bai da hanyar da zai biya leka zuciyar bawa dan uwan shi to amma akwai wakilan zuciya abin da baki yake faɗi da abin da gaɓai ke aikatawa waɗannan wasu manya-manyan alamomi ne da ke nuna cewa ga saƙon da zuciya ta ƙudurci allah ka sa mu ƙudurci alkhairi malai ce akhbarana ismail ibn abban an yaqub bin al-qummi qala haddathani lays ibn abi sulaimin an yahya ibn ubad عن علي بن أبي طالب قال إنما الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله وانا حديثي ماليتي أن يعقوب القمي هو يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري cikakken sunan shi yaqubu dan abdullah dan sa'ad al-ash'ari abul hassan al-qummi ana mai alkunya da cewa baban al-hassan mutumin qumni al-imamun alimun malami ne sananne alimu qum shine babban malamin qum wa muftiha sannan babban malami mai fatawa a qum wa kana min ahli salahi wal fadl yana daga cikin malamai mutanen kirki da Allah madaukin sarki ma baiwa wasaƙahu abu qasim at-tabarani baban al-qasim at-tabarani ya amince da shi wa qala an-nasa'i laysa bihi ba'as al-imam an-nasa'i ya ce malamin kirki ne bai da wani masoka wa qala ad-darqutni al-imam ad-darqutni ce laysa bil qawi sai dai bai kai karfin da ya kamata a jinjina shi a skeli ba sai ya haibuna abbad ko abbad al'ansari kunyatuhu abu hubaira malamin shi mai suna yahaya ɗan abbad mala yake cewa ana mai alkunya da abu hubaira alkufi ahad sikat ɗaya daga cikin amintattu ne an ƙididdige shi daga cikin sigaru tabi'in yana daga cikin ƙananan tabi'ai rawa an anas ya yi karatu daga limama anas sahabin annabi wa arsala an jama'atin mina sahaba kuma ya riƙa yin irsali daga wasu daga cikin sahabbai wasaƙahun nasa'i wa bin hibban wa bin sufiyan wa gairuhum wa hadisuhu fi sahihi muslim wannan mutum malaice yana da hadisi a cikin sahihu muslim sayyidina ali dan abi talibin shine sahabin hadisin yake cewa innal faqih haqqal faqih malami na gaske shine mallam yaqnatun nas shine wanda bai yanke wa mutane tsammani min rahmatillah daga rahamar Allah in kun tuna hadisin mutumin nan da ya zo cikin riyadus salihin wanda ya kashe mutane 99 kun san ya tambayi a nuna mai malamin da zai je ya zauna a gaban shi don ya tuba sai aka nuna mashi wani rahibi da ya je sai gaya mai laifin da ya yi shiku sai ce ai baka da tuba kaga wannan yakkanatun nasa min rahmatillah nan da nan wancan dan daba sai aikata mashi dukkan ga cikin wancan hadisin akwai abin da ke nuna ma al'umma kai tsaye cewa da yawan yawan mutane ba san malami ba kuna bayanta yanzu wancan rahibi ne amma an ce mashi faƙe shi sa za ka ji maganganu iri-iri a bakin waɗannan ruhuban ɗin kuna fahimtar wannan sau da mutane sun jahilci waye malami duwanda suka gan shi da siffa ir na malanta ya yi naɗi ya sa dogon riga ko yana iya karanta kalmomin larabci ya ba su ma'anan da yake so sai su ce ai wannan ma shi ma malami ne kuna fahimta to duk wanda bai yanke wa mutane tsammani daga rahamar Allah shine malami abin da kai ce za ga wani hashi kanshi ma yana yanke ma kanshi tsammani daga rahamar Allah ba ma wai ya yanke ma wani ba to wannan malam sai ce ba malami bane a tagaice walam yurakhis lahum fi ma'asillah ko malami na gaske bai sauwaka ma al'umma ko ya bude masu kofan sabon Allah ya je kaka gida ya jagoranci al'umma wajen yi wa dokokin Allah madaukin sarki tawaye ta kowace irin fuska kuwa ta fuskan da yake so ne ta fuskan da aka bata mai rai ne ta fuskan da aka bata masu ne ko menene in dai malami ne na Allah to bai jagorantar mutane wajen sabon Allah ko kuma su rika makalewa ƙarƙashin fatoyin shi suna aikata ayyuka na sabo suna fasikanci suna zaluntar al'umma suna sama da faɗi da dukiyan talakawa suna yin abubuwa iri-iri na asha wanda da za a ƙwanƙwasa su kai kuwa ina kuka samu wannan fatawa taku ku sai ce malam ne masu fatawa irin waɗannan malamai za ka ga al'umma suna son mu'amala da su domin suna sauwaƙa masu saɓan Allah da kowane dangi na fasikanci sai gaji suna cewa haba ni yau na ji malami sau da ya goyi bayan son zuciyarka to irin waɗannan ba a ce masu malamai 'yan ta'adda ake ce masu walam yu'amminuhum min azabillah kuma bai amintar da su daga azabar Allah ya nuna masu ai ba matsala to kai ma me kai idan ka ji labarin wani kafiri da irin abubuwan da ya rika yi yau ai za ka sa tsammanin cewa a cikin 'yan aljannan mato ko 'yan sahun gaba-gaba ne to malami na Allah bai nuna ma al'umma cewa azabar Allah abu ce mai sauki walam da alqur'ana ragabatan anhu ila ghairihi sannan bai yin watsi da alqur'ani ya koma yana kyaman shi zuwa ga wani abu can daban wannan yana daukan ma'anoni da yawa malami na Allah bai barin dokoki da umarni da hani na alqur'ani ya je dauki wani tsari na wasu mutane can daban sannan kuma ga alkur'ani na kallo bai jingine alkur'ani ya ɗauki wani littafi a matsayin abin karatu ko a matsayin abin karantarwa ko a matsayin abin aiki da kiran mutane zuwa gare shi ya kyamaci alkur'ani zuwa ga wani ba zai taɓa yiwuwa ga dokar allah allah ya faɗa cikin alkur'ani wani dalili ya sa malami ya koma ya ɗauko wasu abubuwa na daban yana kaba hujja da su ba malami na Allah baya haka innahu la khaira fi ibadatin la ilma fiha sayyidina ali yace babu alkhairi wa kowace irin ibada wacce babu ilimi a cikinta in dai malami ne yazo yana bautan Allah ko ɗalibi ya zo yana bautan Allah ko sauran gama garin gari su zo suna bautan Allah maɗaukakin sarki ba tare da ilimi ba ta wannan ibadan da kake ibada ne wacce ba ta da alkhairi wala ilma la fahama fihi haka duk ilimin da babu kyakkyawan fahimta a cikin wannan ilimi na addini a bisa fahimtar magabata wannan ilimi bai da wani alheri wani ilimi bai da wani amfani kai abin ma a yi allah wadarai da wannan ilimi ne wala kira'ata haka wani karatun alkur'ani ko karatun hadisi ko karatun fikihu ko karatun tauhidi ko karatun ko menene da mutum zai zauna ya yi shi babu tadabburi la tadabburu fiha babu tadabburi a cikin wannan bai da wani amfani a zauna kawai ka ga alaran mai ta karatu rau rau rau rau amma bai tadabburin abin da yake karantawa ko malamin tafsiri ya zo yana yin tafsiri na farko abin da yake tafsirin shi kanshi bai tadabburi a kanshi irin abubuwan da yake amayarwa daga harshen shi bai lura da abin da yake faɗi kawai sakin baki yake yi to babu alheri a cikin waɗannan abubuwan baki da duk abin da za ka faɗi ko duk abin da za ka karanta ko duk abin da zuciyanka za ta yi ma tintintini a kan shi allah dole su ya zama kana da kyakkyawan tadabburi a kan wannan abu in ba haka ba ko to za a waye gari kana tunanin allah kake ma aiki a shishin me kake yi duniya ta ƙi samuwa lahira kuma ta ni dama ba kama hanyarta ba shi yasa wajibi ne ga duk wanda ya san Allah to ya kama dokan Allah da gaske yake Allah madaukin sarki ka sa mu dace malam ya yi maganganu wajen sharhin wasu ɓangarori na wannan asari na sayyidina aliyu dan abi talibin inda ya ce mallam ya kanutun nas alkunut ya ce al-ya'asu shine yanke tsammani yuqalu qanata yaqnitu haka yake ala wazni hisarfi ko wa qanata yaqnatu bi ma'ana ya'isa ya yanke tsammani wa fi tanzil wannan kalma ta zo cikin alkur'ani mai girma inda Allah yake cewa qalu basharnaka bil haqq suka ce lalle mu mun zo ma da bushara ne na gaskiya falata kun minal kanitin kar ka zama daga cikin masu yanke tsammani daga rahamar Allah da agajin Allah da tallafin Allah da gudunmawa daga Allah ƙala wa mai ya kanatu min rahmatin rabbihi sai annabi lud ya ce ab ai babu wanda zai yanke tsammani daga samun rahama daga ubangijin shi illa dallon in dai ba batattu ba to babu waɗanda suke ɗaga hannu su sarandan cewa rahama fa ya ciki ya zan ƙarshe to kaga kenan yanke tsammani daga rahamar Allah ɗabi'a ne na fajiran bayi amma shi mumin wallahi da halin da ya shiga ko yana nan yana da sakankan cewa cewa abin zai zama tarihi yanzu din rigingimin da ake a Borno da Yobe da Adamawa da wasu bangarori ya shafe ka bai shafe ka ba yana dab da kai bai dab da kai layi mumini bai yanke tsammani daga rahamar Allah duk abin da ya faru dukiya ce ta hallaka lafiya ce aka rasa rayuwa ce ta salwanta mumini bai yanke tsammani daga rahamar Allah ko ma menene ana nan yana tsammanin Allah bai canza yanayi yafi wannan kyau Allah bai canza yanayi yafi na baya kyau duk ma masu kitsa wato sun dade ba su kitsa ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu wa qala ta'ala haka Allah madaukin sarki ya ce qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim Allah ya ce ya ku bayi waɗanda kuka yi laifuffuka kuka yi zunubin da zai zama illa ga kanku da kanku la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke tsammani daga rahamar Allah domin inna Allah ya dhunuba jami'a Allah madaukin sarki yana gafarar zunubai ɗungurin gumɗinsu rawal imamu ahmad fi musnadihi malice imamu ahmad ya ruwaito hadisi a cikin musnadin shi min hadisi sauban marfu'an a ruwayar sauban daga annabi cewa ما أحب أن للدنيا وما فيها بهذه الآية yace wallahi a bani duniya da abin da ke cikinta kaf to abin da ya fi wannan duniya da abin da ke cikinta a wajena wannan aya ce da Allah ya ce duk laifinka karka yanke tsammani daga samun rahamar Allah duk abin da ke damunka karka ɗauka cewa Allah madaukin sarki ya watsi da kai mun fahimci wannan da kyau ku ana ayan nan to duk mai imani kamar ta yayyafa ma zuciyar shi ruwa ne cewa kayi zunubi kayi kuskure kayi ganganci kayi ba daidai ba to ka sani kana da wani ubangiji mai gafarar zunubai baki da daga ran da ka yanke tsammani o'o ni yanzu a ce zunubi na iri kaza laifi na iri kaza yanzu har allah madaukin sarki zai gafarta ma mai laifi irin wannan to kayi zunubin da ya fi kowane zunubi girma mun karanta da kuwa nan mutum ne annabi ya ba da labari a lahira zai zo da mujalladi ɗari na laifuffuka amma kuma allah maraukin sarki ya rinjayar da la'ilaha illallahu a kansu wannan ba lasisi ne aka baka ka ce je kai sabon allah ba za ka zo ka ci in baka shiga cikin mashi'a ta allah mai gafaran zunubin da bai kai sharka ba to kuma wani haɗari kake sa kanka a ciki yana daga abin da ke bayyana ƙarfin imaninka da taƙawanka shine irin yadda kake iya nisantar sabon Allah yana daga cin abin da ke nuna cewa kai ɗin nan ba ka da karɓuwa wajen Allah kwata-kwata irin yadda kake matsan sabon Allah kuma kake aiwatar da shi wannan yana nuni akan rashin ƙarfin imanin da kake da shi shi sa lallai mu tsaya mu kula da wannan Allah ya tsare mana imaninmu faƙala rajulun ya rasulallah wani mutum nan take sai cewa manzan Allah faman a sharaka to yanzu wanda ma ya shirka shi ma kare yanke tsammani Allah zai gafarta mai shirkan fasakatan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya shiro jim kaɗan haka sun maƙala daga nan sai annabi ya ce illa man a sharaka illa man asharaka illa man asharaka talata marratin sau uku annabi ya maimaita cewa sai fa wanda ya shirka sai fa wanda ya shirka sai fa wanda ya shirka idan kan da shirka in kai ka tuba Allah ya gafarta abinda ake nufi sai wanda ya shirka in ka mutu kana shirka baka tuba ba to a nan allah madaukin sarki ya riga ya yanke shawara kan ka wuta za ka shiga kuma ka shiga dindindin amma duk wani zunubin da bai kai shirka ba in ka mutu kana yin shi ko baka tuba ba akwai yiwuwan allah madaukin sarki zai iya gafarta ma akwai yiwuwan allah madaukin sarki zai ma ba a kan shi amma muddin dai ka mutu ba shirka kake yi ba to lallai ilalla akwai yiwuwa in ka shiga wuta za ka fita allah ka raba mu da shiga wuta ma'ala ya ce wa ƙadista dalla ba'aduhum bi umumi hazil aya wasu daga cikin malamai sun kaba hujja da umumin wannan aya ala gufrani jami'ar zunubi akan cewa allah na gafaran ɗaukacin zunubai kabiruha wa sagiruha ƙarami da babba za da ba'aduhum wasu daga cikin malamai suka yi ƙarin cewa walau ta'allaqat bi haqqil adamiyyin ko da kowannan zunubi da mutum ya aikata yana da alaka da haƙƙin ƴan uwan shi bayi ne iza taba sahibuha min al-audi muddin dai mai wannan zunubin ya tuba ya ce ba zai ƙara koma ba wannan zunubi da ya shafi haƙƙin bayi ba da umumi ƙaulihi ta'ala suka ce sakamakon faɗin Allah da ke cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ai Allah bai gafarta zunubin da ya zama shirka ne aka yi mai wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta zunubin da bai kai shirka ba ga wanda ya so kenan haƙƙin ɗan uwanka da ka zalunta sai ya zama ka tuba cewa ba za ka ƙara koma ma wancan laifi ba to akwai yiwuwar allah madaukin sarki zai gafarta maka kuna fahimtar wannan da kyau ko sai malamai suka ce haƙƙin da bai shafi haƙƙin iyali ko haƙƙin jini ko haƙƙin mutunci ko haƙƙin dukiya ba kuna fahimtar wannan wasu ka ce kowane irin haƙƙi in allah madaukin sarki ya ga dama a taskan shi ta rahama sai gafarta ma bawan shi abin da baka yi tsammani ba muna fatan rahama da gafara da jin kai daga rabbul izzati wal jalali allah ya sa mu dace mala ya ce wal khilaf jara fi mas'ala وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يرغب أصحابه في التيسر في التيسير على الناس ما ليتي ونن al'amarin shin Allah na gafaran kaba'irai ko ba a tuba ba Allah yana gafara akan haƙƙin bawa in bawa ɗan uwan shi ya taɓa to malamai sun yi saɓani akan wannan matsala saɓani mai girman gaske a cikin littafi malam zai zo mana da sharhi mai faɗi akan wannan a nan gaba kaɗan matuka hakika annabi ya kasance na kwadaitar da sahabbai akan cewa su zama masu sauƙi da sassautawa ga mutane wayan hawon anit tanfir kuma yana hana su zuwa da abin da zai kore mutane wata glace da kuma mutum ya zama mai kaushin hali kaga mutuwa ya takama yake ni mai zafi ne kuna fahimtar wannan ai wane yana da fushi wane yana da tsanani wane yana da zafi to sai ka je ka nemi ka shiga cikin al'umman wanda za ka shiga amma dai ba ta muhammadun rasulullahi ba mun fahimci wannan da kyau iri ka ji annabi yana kwadatar da sabai sun zama masu taushin hali masu sauƙin ɗabi'a masu rashin damuwa da saurin fushi kan zama suna da ɗabi'an da suke kore mutane daga addini daga gare su daga kaza yasa a cikin alkur'ani allah ce walau kun tafazzan ghalizal kalbi da faddu min haulik da za ka zama mai kaushin ɗabi'a da zafin hali duk da sun watsa sun baka waje fa'afu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal ala Allah kaga mutum magana na tunzurowa a zuciyar shi na fushi bai lissafin ta kawai sai sake ta kuma zai ce wai wannan ita ce kadai gaskiya Uwan magana ce ni abin da na fahimta kenan cin da kawai gaskiya ne kawai ka hakura ka bi to kaga akwai bukatan ya je ya halitta ko kuma ya kwace halittanka daga Allah ya mai da kai bawan shi sannan ne zai rika faɗin magana babu kan gado babu lissafi ya ce wai ka bi kuna gano wannan da kyau sai ka tsaya kalli mutum ba bai halice ka ba ba shi a ubanka ba ko ba shi ne malaminka ba haɗuwan titi kawai isa waɗannan abubuwan manzan allah ya hana cewa kar ka zama mai kaushi ka zama mai laushi kar ka zama mai korewa ka zama mai bishara ne dole sai an koya mutane ɗabi'a na zamantakewa da iya kiran mutane Allah ya tsare mana imanin wa min zalika hadis ibn Umar daga cikin abin da ke tabbatar da wannan hadisin nan na Abdullah dan Umar al-mutaqaddam wanda ya gabata inda al-musannif mala ya kawo mana shi a cikin nan annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala mu'az wa abi musa annabin rahama ne ya ce ma mu'az dan jabal da abu musa al'ash'ari lamma ba asahuma ilal yaman yayin da ya tura su da'awa ƙasan yaman barkuci malamai ne da annabi ya tarbiyyansu fa sabon shi ne da ya amince da su da zai tura su ƙasan yaman a matsayin masu da'awa a matsayin masu wa'azi masu kira zuwa ga addinin allah sai ya ce bashira wala tunaffira ku rika mutane bishara kuna sassauta musu kalmomi kuna kokarin fahimtar da su addini da lafuzza masu daɗin da za su iya karɓar saƙon Allah kar ku zo musu da yanayi na ɗabi'a mai kaushi da tsanani da kalmomi marasa tsari da mutunci ballantana ku kore su a cikin addinin Allah annabi yana faɗin wannan amma sai gaba ana kokarin tattausa mutane a'a kwakura da mugun ɗabi'a irin nawa ne kwakura da mugun hali irin nawa ne kwakura da kalmomi na rashin ɗa'a irin nawa ne wai shi haka yake a'a ba alba ɗan adam ɗin da Allah ya shi mara mutunci ai kuna gano wannan da kyau duk wanda ya ɗauki kalma mai mara kyau ya jefa al'umma da ita amma da irin ta kan shi magani shi zai iya haƙuri isa kada wanda ya dace mutuncin shi haka saboda mutunci abu ne mai tsada in kai sakaci da mutunci za ka sha mamaki allah ya tsare mana imaninmu to shi ne sai ce wafis sahi haini ya zo cikin bukhari da muslim min hadis bin mas'udin akbatu bin amrin ya ayyuhan nas inna minkum munaffirin a cikin wannan hadisi annabi ya ce daga cikin ku akwai masu kore mutane daga addini masu kore mutane daga da'awa masu kore mutane daga inda ake kiransa su bi Allah hadisi har zuwa ƙarshe fayan bagilil faqih mala yace ya kamata ga malami alwa'iz wanda yake zaman wa'azantar da mutane a talattuf ma'an nas zuwa da yanayi na sauki da tausasawa da sauwaka ma al'umma dan kai imaninka ya kai ka iya karban kaza ko ka iya gazgata kaza ko ka za zai maka ba matsala ko wanda haka bai kai gare su ba ka ba hankali har ka ɗora mutane a mataki shi sa san da wasu ƙauyawa suka suka musulunta suka ce amanna Allah ce kullum tu'minu walakin qulu aslamna ashe imani hawa hawa ne iya gazgata abu ko mataki mataki ne shi sa alqur'ani yazo bitadarruj shi sa sayyidina ali ya ce haddisun nasu bima ya'rifun kuna karantar da mutane da abin da za su iya fahimta su ansa su bi Allah a turiduna an yi Allah wa rasula yanzu so kuke a riga karyata Allah da annabi a bisa yanayin yadda babu gogewa da ƙwarewa da iya isar da saƙo a bisa yadda ya kamata jama'a isar da saƙo da ƙarya da yaudara da daɗin baki ba wannan ne iya isar da saƙo ba ka faɗa abin da ya kamata ka faɗa a bisa tsarin da yake a bisa yadda ake wa'azi Allah komin yanayi sai mutane sai su karba ina fatan mun gano wannan da kyau in ga mutane sun saba yin abu in ka tashi za ka hana su to da hikima kake hanawa kalli yadda aka zo aka hana shan giya jiyan da aka farlanta azumi jiyan da aka farlanta zakka in ka fahimci hikimomin da ke cikin wannan ko to za a gane shi ana bin dan adam a hankali ne ya kai ga annabi sanda yake da'awa a garin makka akwai wanda zai zo ya ce ya zo musulunta ne sai a musuluntar da shi amma a ce oye koma ƙauyensu abin da yake ya ci gaba saboda tsaban iya da'awa amma irin waɗannan ustazai da ba koya suka yi matsantan abin kawai suka yi a tasha kawai suka ara suka sa takalmin ruwa sai kafan nasu ya zama kamar kafan jariri a ciki kun bayyana wannan da kyau to duk suke haifar da irin waɗannan kwararab kwararab kwararab kwararab a ce al'amma to in takalmin ruwa maka yawa ai irin karan da zai rika bada kenan kai baka ji daɗi sawa ba sannan waɗanda ke jin sautin tafiyan ka kuma ka ishe su kuma ka ce ba wanda ya iya sai kai irin waɗannan abubuwan sai an kama hannun irin waɗannan yan harbatumati a farantis an nuna masu ga yanda ake yi ana gane wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu to shine sai yake cewa fa yakunu rahmatan alaihim bi ilmihi shi malami na Allah yana zama rahama ne ga bayi sakamakon baiwan ilimi da shi Allah ya mashi malam yake cewa mutashabihan bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mushtabihan yana kokarin kwaikwayo da yin kama da annabi almu'allimul akbar wanda annabi shine mai karantarwa babba cikin wannan al'umma wa muqtadiyan bihi kullun ya zama yana mai koyi da shi ne haisu ya qul sanda yake cewa inna ma ana rahmatan muhudatun ni rahama ne da Allah ya muku baiwa da ni kakka zama kishiyan haka kai mai tsanani ne kai mai ni mamakin wannan ma kalmomin nake jefa yau inda wani zai buɗe zafin shi da ake faɗi kuma zai ga mutu ce shi mai zafi ne amma har yau bai taɓa tsokanan gwamnati sun buga ba mu gano wannan da ku iyakan zafin shi ustazai ne kun gano wannan kuma ustazan ma har yau bai tsokano waɗanda za su tare shi su mamare shi ba har yau waɗanda yake ganin suna ƙoƙarin tarbiyyar shi su yake matsiwa kuna gano wannan har bai taɓa fito na fito da hukuma ba amma ni ne zafi ne ikon Allah to wannan gaba ɗaya ba annabin da Allah ya ko mai zafi yayi kaji ma nasoshi sukan zafin suke yi so ake mutum ya zama mai saukin hali mai kyakkyawan ɗabi'a mai laushi wajen zance su mu ne ƙa'ida su ake gaya mutu a maganganu masu ɗaci maganganu masu zafi maganganun zagi maganganun ɓatanci maganganun cin mutunci ƙazafi da ƙage duk in an masu wannan sai allah ce wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama ashe waɗancan kalmomin yana zuwa daga bakin zare shi jama mun gane bai son bai ɗaukansu ya saka su a yanayin da za su ga al'amarin allah ya zama mai arha kun bayanci wannan daga ran da malami ya zama al'amarin shi ya saka al'umma ya zama cewa al'amarin allah ya zama arha ko to ba malamin allah ba ne sai ne zama malamin wani abu ina fatan mun fahimci wannan da kyau allah ya tsare mana imaninmu malai ce wa zalika bi an yaltamisa lahum hiyal malami ya riga kokarin nemo wa mutane wasu yan dubarbaru da taqarrubi ila al-hukami dan su riga samun kusanci zuwa ga sarakuna da 'yan siyasa wa ashabul jahi da waɗanda suke da kuɗi ko daraja bi fatawahu da fatoyin shi kuna gane wannan ka ji mutum ya ce wai a san yadda za a yi dabara da yin hikimomi a ji a ɗan samu abin da za a karɓa a hannunsu in waɗannan sun tafi ai wasu ne za su zo malami ba ya haka ko malami bai gudan duk wani mai mulki amma ko bai matse mashi abin da yake kenan saffa saffa ta ma ga malamai sun je sai kwaso na so shi ai fir'auna ma annabi Musa je fadan shi wa'azi kai wa'azi ka je yi kuna fahimtar wannan da kyau ko goraraka ka je yi za ka iya miƙewa ka faɗi gaskiya tsakani da Allah irin gaskiyan da kai ka fahimta yanzu duk masu mulkin da ke faɗa da mu ba gaskiya muke gaya musu ba inda masu mulki ne irin na da to ba su da malaman da za su yadda da su a duk duniya irin mu sau da muni muke neman masu su wanye lafiya duniya da lahira amma waɗancan fa da kullum tafiya ke maka kuma nan a ƙasa ana ta wawushi abubuwan da kake yi yasa ba wani ɗan siyasa ko wani mai mulki ko wani basarake ko wani mai kuɗi da mu za mu zama wai muke mai kiɗa yana rawa da bazanmu walla ba wannan yasa in kayi abin da ya kamata kai namu ne in ka ƙi kuma fa Allah ka je ka nemo wanda ke tare da shi amma ba mu ba ana fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu sannan a cikin hadisi ya ce wala yudabbiru fiha wala tadbuko tadabburun fiha kuma ya kasance mutum na karatun alkur'ani ko yana karatun ilimi baya tadabburi shi yasa komai nake nuna mutane ku rika lura a komi in mutum ya zama bai da lura shi ne ta dabburi kan wasu abubuwa sai zama mashirmanci shi zama lokaci in na kalla abin da ya kamata na yadda da iliminka da hankalinka kawai ka fahimci ka zakaƙi sai maka fada kawai sau da bai kamata ka zauna wai baka san abin da ya kamata ka yi ba ba ka ta dabburi kenan ba ka da kan gado ba ka da saiti to mutum ya zama ko haka ina ganin da shi da akuyan gidansu duk ɗaya ne da akuyan gidansu wani lokaci akuya ma na ta dabbori yayi ta san kwanan cin abincin ta san kwanan shan abin shan ta haka ne kaga dan adam wai ba zai gane wannan ba kuna fahimtar wannan kaga mutum bai da saiti wai komai san ce wani yi kaza ko wani bar kaza to kaga wannan ina ganin da shi da akuyan gidan gona ko kazan turawa kazan kazan turawa wuya ce to wannan mutumin kenan ba ka da kan gado da saiti to matsala ya riga ya faru Allah shi kyauta zan buga muku misalai mun ɗauke abin ɗauka so da da ku zan buga misalan karo ne ci an ci fuskan shi kun gano wannan da kyau ku da ku zan buga misalin ƙarara me yasa gigan zan ta faɗa ya kamata a ce idan aka ce nan wajen an kulle a sa mu kulli ko to ka fahimci me yasa aka ce an kulle a sa mu kulli to kila illan da ke nan kuma akwai illan irin shi anan kila akwai illan shi anan kuna fahimtar wannan me yasa ke kulle wannan window kulle wannan kofar iri ɗayan da abin da yasa aka ce a kulle nan sai akwai window a can wanda karan da ake gudun na waje kada ya shigo ta nan aka bar wannan abu da zai shigo ta wancan wundan ai to ko ba a gaya maka an ce to yi kaza ba kawai ka zama mai saiti kwakwalwanka ta gano maka mun gano wannan yanzu muna cikin karatun nan sautin kyamarar nan da rediyon nan ya ɗauki yayi amma da yake da shi da wannan ɗin duk ba su da dabbur sai suka tsaya sai da na tsaya ne magana kun gano wannan da kyau sau da am ɗin da ke ba wannan sauti shi ya ɗauki kuma ga abin da ya ɗauki inda za mu doka to gobe ya ƙara yin haka sai na ƙara yin magana adamu ta dabbur kenan shi ne mutum bai da kan gado sai ce ya zama kazan gidan gona ita ce za a kama yar uwarta za a yanka za da sallama kanta tana nan tsaye a wajen allah kai ma sallah ka gani za a tara kajin gidan gona waje ɗaya nan za a yanka su a sa su a ruwan zafi a nan a fige a sa su a leda a gaba duk suna nan ba fa wanda aka daure fa amma kaza hausa mai tadabburi zai yi a mata haka kai ko ba yanka ta za ka yi ba kawai ka aje ta wai su kewaye suna jiranka zai yiwu za ta yi gaba ko ba ta yi ba to a cikin dabbobi wanda ba ta da dabburi tinkiya kenan kalla akuya da kyau tana ta da dabbori in tana kan titi ta ji karar mota sai ta yi ne sai ta gudu amma tunkiya fa har mota ba sai ta fara tunguyinta ba ta ta da dabbori tona na buga muku misali ne ko ku gane ko ku ci gaba da shan barin wuta kuwa allah ya sa mu dace zanar jauhari fi hazal asar al'imam al-jauhari ya ƙarin bayani cikin wannan asari yake cewa ala inna li kulli shi'in zarwa kowane abu yana da ƙololuwa wa zarwatul jannati al-firdaus ƙololuwan aljanna firdaus ce hiya li muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wannan mukamin na mai gidanmu ne duka an gane wannan malai cewa isnadun asar ba fihe ba'af isnadun wannan asar da muka gama karanta akwai rauni a kan shi bisababin lais bin abi sulaimin saboda lais dan abi sulaimin din nan to malai ya kawo mai mutaba'at da yawan gaske da mushahadat wanda gashi a lamba na gaba yake cewa akhbarana al-hasan bin arafa حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الليثي kaga da sil ɗaya daga lais ɗin illan wancan hadisin an ya haibu na ubat kala kala ali alfike alfaƙe haƙƙa alfaƙe malami na gaskiya allazi la yaqnatun nasa min rahmatillah shine wanda bai yanke wa mutane tsammani daga rahmar Allah wala yu'minuhum min azabillah kuma bai amintar da su daga azaban Allah wala yurakhis lahum fi ma'asillah sannan bai sassauta masu wajen sabon Allah kun gane sau da dama abin da ke damun ku kenan me ake nufi da sassauta bai barin mutane masu sanyi su koma su lalace dole zai tsaya cika malamin ya cika musiba ba ka ke gaya muku ba yana kuna da iyali zo yana ta muku fada bainan jama'a ai wanda bai irin wannan ba malami bane shedani ne yayi ya karu kusan wannan ba iyali kake da shi ba ko duk kai ka yafe mu in kai abin da ba shi kenan ba sai mun gaya maka ba za mu buɗe ma ƙafa kawai don muna neman mu farauci gayyanka ka zo ka cika mana gayya ka ƙara mana duhu kawai shi kenan sai mu bi son zuciyar da kike a kan shi muna justifying laifi da bin Allah ba zai yiwu ba ko da kowa zai watsi a nan wajen sai mun gaya muku gaskiya gara ku watsi da gaskiya ce ta watsa ku da son zuciya muka rika ginawa ba zai yiwu ba jama'a duk wanda ya ba daidai ba ko shekarun shi ɗari ne sai mun gaya mashi kai wancan lungun da kake magana ba daidai ba ne kuma in ya kama mai maka fada cikin jama'a domin ya zama an tauna tsakuwa aya ta ji tsoro Allah sai mun yi ka daina bata maka kanka lokaci in ka je ka karanta sharhin wannan kalman ko da yadda malami ke ɗaukar al'umma ya ɗora su akan turba ta kware ko za ga abin da muke tuntuna daidai ne kuma ba irin yadda ba a ware na amman nasiya an ce bari ba ban bari ba me yasa saboda masu nasiha ba su san abin da suke yi ba ne kun gano wannan da kyau ko ni kuma na san daidai nake yi shi na rabu da su kawai kuma na ci gaba daga inda nake ana nan za mu zo karatu za ku ci akwai nasiha da sai ka keɓe mutum ka yi mai kai da shi akwai nasiha da kuma bainan jama'a za ka wannan kai mai kai da shi ki ji ko to wannan cikin jama'a yake mashi to zai ci psychology irin ɗan adam ba haka ba ko ɗan adam sai ya baka wahala wani zai yi abu yana ganin wani bari abin da ya ga dama daga haka sai buɗe ma wasu da yawa kofar bijire ma Allah to sai ga wani da ake ganin ai ga wani daraja da kima da yake da shi ka sa kafa ka hankaɗe shi to wanda yake ƙasa da wannan zai taka tsantsan Allah shi kyauta na san ana ta yawa kan wannan ana zagin majalisunmu ai ya kamata a ce an yi kaza kaji wanda yake cewa ya kamata bai fa taka matakin abin da kai ka taka ba na shekaru a duniya da goge ma ma rayuwar tukuna da dadewa a cikin harkan da gogewa da binciken da yawan ma tara kayan aikin kun gano wannan da ke ba kayan aiki ba fa littafi ba fa gogewa a cikin ilimin bai ba kama tunaninka ba ma amma sai ce wai a'a ai da kaza aka yi inda za ka zauna ka gaya mai ya ake da'awa ya usul ɗinta yake sai ga bai ma san usul ɗinta ba ko kuma sanda kake faɗi ne sai ce bari ya je nazari ana nazarin usul ne kamar fa wanda bai iya nahawu bane ka ce wai zai je nazarin alfiya ko je nazarin musulawar hadis ya gane ko kuma a ce kawai ya ja kanta english a jami'a sai ce bari nazarin laccoci da handout da textbooks da ake ma masu hada magunguna da likitoci sai ya gane an jima shi masu yi ta yawa zai gane allah shi kyauta isa waɗannan abubuwan malami bai ɗaga ma mutane ƙafa su samu daman saban Allah ko samu daman saba ma ka'ida innahu la khaira fi ibadatin la ilma fiha duk wata ibada da ake yin ta ba da ilimi ba wannan ibadan ba ta da alkhairi kun ga abin da muke ga mutane ko ku zo ku nemi ilimi ilimi na gaske sannan ku bauta ma Allah sun wa zai ce a'a a rabu da su daga inda suke wala khaira fi ilmin la fahama fihi ilimi kuma ta maka karatu ba fahimta ba fahimta ba fahimta ba fahimta ta wannan babu alheri a wannan wala khaira fi qira'atin la tadabburu fiha duk wani katin da babu tadabburi ciki da wannan shiriri ta ne mun gano wannan da kyau ko wannan hadisi mun karanta shi mun sharhin shi ko malai ce akhbarana abun nu'man haddathana hammad ibn zaidin an yazid ibn hazim qala حدثني أمي جرير بن زيد أنه سمع تبيئا يحدث عن الكعب قال إني لأجد نعت قوم يتعلمون لغير العمل ما الذي من الشرهم مئكي نفي دوانا ديكي cewa lalle shi ya san siffofi na wasu mutane da ke neman ilimi ba don su aiki da shi ba ku gano wannan sai don cimma wasu manufofi mu kuma muna son mu ilimi ne don mai aiki da shi mun haƙura da manufofinmu to kaga kai ma manufanka allah sai ka haƙura da ita ni na san yana daga cikin batarnakan da muke tai da wasu da ke naɗa kansu wasu manya ne sai mutum ya ce wai a'a shi yana da shawarar da zai bada cikin harkar gudanar da ilimi sai ci a'a ba ka da shi cin da ba harkanka ba ne sai ci na wulakanta shi ƙunganon akwai ɗaya daga cikin wanda ke cewa su manya ne ni na mamaki wani mutum in girme ka ka zo ka ce wa kai babba ne na farko wai muna karatu muna zuwa wai da labarai a cikin karatun adena ni da mutum ya same na ofis na bai ke gama wannan na ce kai ka san ilimi a ni ba na san wannan kawai adena na ce a matsayinka nawa a matsayinka nawa kai an ce ba ka jin shawara ce ban ji inda na wawaye ne irinku na ce to ka je ka soke duk labaran da ke cikin ƙur'ani ana ƙur'ani ma da labari ya fara ƙur'ani da labari ya fara da ya ce alif lamim sai ce zalikal kitab ya fara ba da labarin mai zalikal kitab ya ce larai ba fi ya fara ba da labarin alƙur'ani su ce hudan lilmuttaƙina suwaye almuttaƙun sai allah zai ba da labarinsu da sufofinsu alladina yu'minuna bilgaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna in ma ka ce baka fahimci wannan labari bane an gama bada labarin mu'mini sai aka dauko kafirai aka dauko munafikai aka dinka bada labarin su duk in baka fahimci wannan labari bane ƙara gaba sai Allah ya bada bada labarin annabi adam da mala'iku wa isƙala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasbiku wannan labari ne ko ba labari bane duk in ma ka ce wannan ba labari bane ina sannan da aka ce mutanen annabi Musa su yanka labari ne ko ba labari bane aw kalladhi marra ala qaryatin dinnan wanda ya je wuce gari wa hiya khawayatan ala wannan ba labari bane ina labarin yanka waɗannan tsuntsaye na annabi Allah annabuwa annabi Ibrahim wani ba labari ba a bakara labari nawa ke ciki Ali Imran labari nawa ke ciki har haihuwan annabi Isa da ci ba dadan haihuwan Maryama duk sai da ke labari je kama ida labari nawa ke ciki to akwai sura sura masu kutun su wanda sotul kasasi ita suran labarai ne ma sotu yusuf gaba ɗaya labarin annabi yusuf ne aka ci birki aka yi tazance ga sotu ibrahim ga sotu maryam kawai mutum ya zo zauna gaban ka tiɗar wai sai ce wai ka daina yi hadisi ana zauna haka kawai sai manzan allah ce wasu mutum uku sun yi tafiya kuna fahimtar wannan da kyau ku ba zai taɓa yiwuwa a karatu babu labari ba ba zai yiwu ba sai dai labarin ya zama na gaskiya ba ƙarya da ƙanzan kurige ba kun gano wannan da kyau ku yasa in ba ka son mai magana to ka iya bakinka kun gano wannan da kyau ku wani zai ya yi magana shekara goma da suka wuce baya ne ai wani na janye a to abubuwa mu janye ba saboda mai yiwa akwai irin ku da kuke a takin masu da'awa a wasu yankuna mai yiwa waɗannan maganganun ne za su yi maganin wancan shiriritar yasa malami ko bai yadda wanda ba malami bai zama shi ke juya akalin shi daga ran da malami ya yadda wanda ba malami ba shi ke juya akalin shi ko daga ranar malamin ya ci amanan al'umma kawai shi kenan ka zauna kawai shi kenan wasu mutane su wasu gaya maka yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza a to ne amfanin karatun ai bai jin shawara ne ai bai jin kaza ne ba a haka ai shi ana yin ilimi don a aiki da ilimin ne ba a ilimi don aiki da tunani da ra'ayoyin wasu ba sai Allah ya baka da su jama'a kun ji wannan ku wallahi waɗannan misalan a lokacin da yake man wannan maganar sai da na gaya mashi duka ya ce bai yadda ba kawai a daina na ce to ƙaryanka ta sha ƙarya ba za a bari ba har abada ba zan ƙara baka shawara ba ne ce ni kuma har abada ba zan ƙara sauraron ka ba ba ma shawara ba in ce haƙi kana da ma ƙwaƙwalwa da tunanin da kai za ka iya ba mutum iri na shawara ne gwara wannan da kyau na fi ka tunani na fi ka ilimi na fi ka wayo irin waɗannan shirme irin sake kawo mutane kuma zai su ɗauka wani kawo ce ba ka jin shawara da da wannan bid'ar aka nemi a kwashe ɗaliban ma ɓata musu tunani allah ya sa mu dace to barkuci ya ce shi ka'ab ya san siffofin wasu mutane wanda suna ilimi ba don aiki ba wai tafaqqahuna li ghairil ibada kuma suna kokarin fahimtar addini ba don su bauta ma Allah ba don su nemi kuɗi don su nemi suna don su nemi ɗaukaka da abin da ya kama da haka wa yatlabuna ad-dunya bi amal al-akhirah wa yatlabuna ad-dunya suna neman duniya neman ajisu neman a san su neman su samu kuɗi da ɗaukaka da aikin da lahira ake nema da shi malam zai mana shari wa yalbasuna juludad ba'ani zaka kullun su yan hutu ne suna sa tufafin tumaki ma'ana ka taba bayan tinkiya zaka ji shi da santsi zaka ji shi da me da laushi su yan hutu ne qulubuhum amarra min as-sabr kullun zuciyansu ta faɗata ɗaci kullun ba sa cikin kwanciyar hankali zafi da kunci da nukuki zuciyar kullun tuki take yi sa da zafin rai abu kaɗan zai tunzura su kuna gano wannan da kyau si ta hayaniya fabiya fabiya ya taron allah ya ce yanzu da ni ne za su yaudaru au iyaya yi khadi'un koko da sunana ne za su ɗauka suna yaudarar al'umma fa halaftu bi ya ce ina rantsuwa da kaina in ji Allah la'ati hanna lahun fitna ya ce wallah zan kwararo musu wata fitinan da ta turkul halimu fiha hairanan wanda yake da haƙuri da jimiriya da jimiri na danne abubuwa zai samu kai cikin rudani don Allah abinda muke ci a ƙasan ne ko ba shi ba ne kowa da hannun shi a wannan fitinan da ke faruwa a ƙasar nan fa akwai wanda suka afa suka girka fitinar amma kuma sakamakon gudunmuwan murahu da ƙyararuwa da sinadarin kalanzar da ashana da tukunya da ruwa da murfi da mutane suka haɗu suka kawo wannan yanzu waɗannan abubuwan da malamai suke ya taimaka ma wannan fitintinin kuma dole a faɗi Allah ce zai turo fitinan da in ta zo mai haƙuri da jimiriya da juriya shi kai zai shiga halin mai hairan ɗimuwa yanzu wane ne bai ɗimauce game da abin da ke faruwa ba hatta hanyar da ya kamata a bi a gano mafita mutane ma sun ɗimauce su ma masu fitinan sun ɗimauce ba wanda ya san hakikanin ma hanyar shi ne abinda Allah ya ce zai yiza sai mun shiga tetiyanmu mun zo muna da kan gado waɗannan karatukan irinsa al'umma suke bukata fa wani lokacin ba Allah shi kiyaye wani hadisi bari mu ɗauko shi tun daga isnadin shi akwai ilmomi masu ɗimbin yawa a ciki malice haddasa ne an mi jarir bin zaid ya ce babban shi jarir dan zaid al-azdi shi ya karantar da shi abu salama al-basari ammu jarir bin hazim al-imam al-hafiz kawo baffa ne na jarir dan hazim wani limami ne mahaddaci kun ga waɗannan abubuwan da nake biya muku to malamin da ke karatu ko karantar da ilmin rijal to abin da yake nema ilimi kenan ya ce yanzu kawai an ce daga baffan shi to waye baffan da za ka yi binciken isnadi ba sai ka san waɗannan abubuwan shi ne abu hatim malik ya ce ƙala abu hatim abu hatim ya ce wata bi'ahu zahabi da ya hukunci kan wannan mutumi zahabi ya mara mai baya ya ce la ba asabihi wa ƙala bunu jarir wa ƙala bunu hajar ibn hajar ya faɗi fitta ƙarib ya ce sadukun wa hadisuhu inda shekhaini bukhari da muslim sun fitar da hadisin shi wa taqaddama misl hazal isnad ila zaid ibn hazim fil hadith ar-raqam annahu sami'a tabi'an yace ya ji tabi' huwa tabi' bin amir al-himyari shine tabi' dan amir al-himyari al-imam at-tabi'i ibn imra'at ka'ab bin al-akhbar dani na matan ka'ab dan akhbar kenan ta taba yin aure a wani waje kun gano wannan da kyau ko sannan ka'ab ya aure ta tana da a can ko bayan rasuwan ka'ab ta aure a wani waje sai ta haife shi kun gano wannan ko Allah ya sa mu dace amma a zahiri aure te a wani waje sannan ka'ab ya aure ta saboda karatun a wajen ka'ab ya yi aslama fi ayyami abi bakarin ya musulunta zamanin khalifanci abubakar a umar radiyallahu anhuma warawa an jama'at mina sahaba ya yi karatu a wajen da yawa daga cikin sahabbai wa'ar da qur'an ala mujahid kuma da ya hadda sai je zauna gaban mujahid ya mai tilawa babban alaramma ne shi yasa kuna son ku samu alheri cikin ku matasan ku je su rika karatun alkur'ani da haddace shi ko da za a ce masa yan iska ba komi wa kana lahu ilmun bil kitabil awula kuma yana da ilimi na littattafan mutanen farko a taura da linjila qala zahabi ma alimtu bihi ba'asan yace ni ban san laifin shi ba wa qala ibn hajar saduqun muhdaram ibn hazmi ibn hajar yace a mutumin kirki ne ya musulunta a zamanin annabi amma bai ga annabi ba walaisa lahu inda musannif suwa hazal maudu ya ce a wannan wajen ne kaɗai a kawo hadisin shi wata ƙaddamar tarjamata ka fi hadisin rakam malici ya yi bayanin tarihin ɗan bayani akan ka'ab a hadisi na biyar a cikin littafin nan allah ya tsare mana imaninmu mun ɗauko bayani lokaci ya ƙure za mu tashi inda ya ce inni la'ajidun na ta a karatu na gaba da iznin allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم